إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في التسبيح عند النوم باب في التسبيح عند النوم babin da ya zo na yin tasbihi in za a kwanta to yin tasbihi mai zai haifar maka waɗannan abubuwa da manzon Allah ya taho maka da shi yake koya maka yake karantar da kai mai amfanin su gare ka shi ne ɗan adam Allah ya halicce shi ne gangan jiki da rai gangan jiki Allah ya hore ma duk wanda ya koyi aikin likitanci zai iya san abin da za ka ci ka samu lafiya iska mai lafiya ka ɗauki abu ka kare menene ba abin da zai same ka abin da ya danganci ruhi kuma ban da manzon Allah ba wanda Allah ya koya ma a cikin wannan al'umma shi kaɗai zai nuna maka wannan tasbihin ko wannan zikirin yana ɗauke da sinadari yana ɗauke da fawon da zai kare ka da kamuwa da menene da talauci da menene duk baki ɗaya an fahimta? zalika abin da ya sa shi ne duk wani abin da zai zo ya samu mutum kirkiro shi aka yi zuwa ya yi haka da kan shi daga Allah ko menene Allah yana sane da ko menene duk wani abin da zai zo ya je ya tasiri shiga da mutane Allah ya san wannan ga wanda zai je kama kowa da sunan shi akai ba zai taba zuwa na wani ya je kama wani ba kuma ba Allah ba ya dauka ne ya zubo a je a yi mai shi kenan duk ko mene ne je a kama wani a'a kowa da abin da zai kama shi duk virus zai shiga da sunan kowa wani za a je a kama wannan virus wani zai kama wannan wani zai kama shi yasa za ya yawo baki ɗaya kama wanda zai kama wayansu kuma bai kama su har ya tafi kuma suna waje ɗaya ba haka bane ba to shi sa abin da ake so ya zama kana da ƙarfin imani farko dai tukunna manzo Allah ce in zaka fita gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah abinda zaka faɗa kenan to ba nan mas'alar take ba sai mala'iku su ce me eh hudita wa kufita ina mana hudita wa kufita an shiryar da kai kuma me ai me me an shiryar da kai shirya tana tafiya daidai ne ko kuskure tana tafiya siratul mustaqima ne ko tana tafiya siratul muwajja ne tana tafiya wajen tsira ne ko tana tafiya wajen halaka ne tana karewa ne ko tana sa ya same ka ne hudita wa kufita abinda ake so imanin ka yayi karfi in imanin ka na da karfi shikenan hankalinka kwance ka san madaukakin sarki Allah ba zai Allah madaukakin sarki in ya kaddara maka mutuwa ka samu shahada to me amfanin kana zaune shahada ga shahada ta zo kai kace baka so an fahimta sa'an nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya tashi da safe yace bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim sai yace me ka fada su uku yace ba abin da zai cutar da kai manzo Allah ya fada ba ba haka bane ba sannan kuma yace man ra'a mubtalan fa qala alhamdulillahi allazi afani mimma ibtalaka bihi wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa sai ce me bayan haka sai me me manzo Allah ce lan yadurruhu shi yasa kana kallo an kawo su cikin talabijin da yawa suka ce alhamdulillah alladhi afani min mabtalakum bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila virus zai zo ya wuce ba kai yake nema insha Allah an fahimta ba wajenka aka aiko shi ba kafi karfin shi an fahimta to shi yasa duk wani abin da za a zo a tada hankalin mutane da shi a rikta musu lissafi ya zama ya kamata kai kana da ƙarfin imanin da zaka tunkude waɗannan baki ɗaya ka fawwada al'amarinka zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad annabi Musa na cikin ruwa fir'auna da menene sun zo ga su dabda su same su aka ce inna la mudarkuna bayan da zamu ga sunan dabda sai ce me inna ma iya kalla abadan inna ma iya rabbi sayahdini sai in Allah ya ga dama abu zai same ka bai ga dama ba zai same ka ba an fahimta in sa'an nan ka rike da abubuwan da suka kawo ka wanke hannunka ka yi menene kullum kana shekaruwa hancin ka so nawa ka cace duk babu wani abin da zai same ka sai in in wajen ka Allah ya turo wannan abu ana tada hankalin mutane ne don a kasa zama lafiya ana zaune suka kawo aka ce ga AIDS yanzu an manta da wannan aka zo aka ce ebola ko mai ebola ebola ko ibe ebola ebola ko mai ebola ko menene aka zo aka ce lasa aka zo aka ce wane ne aka zo aka ce duk baki ne ba abin da musu faɗa ba kana zaune za ga an yi har an gama baka san ma ana yi ba saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka kariya kuma kana da imanin da zaka yi imani cewa tunda manzon Allah ya faɗa haka al'amarin yake to kai kuma sai ka rinka yi yanda manzon Allah ya ce ka yi ba ruwanka da mai bature ya kirkiro mai bature ya jefo an fahimta a lokacin da abraha ya je makka menene ya je za su je su yi abin da za su yi da waɗanda suka ba za su ika ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim waɗanda ba su nan wajen ƙairar ababi da ta bi su duk inda suke kowa da dutse da dutsen da ke kafin tsuntsun wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne aka virus duk komin kankantar shi jundun min junudin lahi wa ma ya alamu junudan rabbika illa huwa in ba haka ba ku da kuka kirkiro nukiliya na kare dangi ya abubuwa kan kanana za zo kuma su tayar muku hankali kuma duk duniya ta shiga tashin hankali a ce wannan duk ba da wannan manya-manya abubuwan da ke ba duk abin da Allah ya ga dama ya azaba da shi Allah zai azaba da shi abin da ake so shi ne awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani ka bar imanin ka yayi karfi ga Allah da manzansa wallahi kafi karfin komai kafi karfin kowa har talauci sai kafi karfin shi insha Allah wa'annan na tada hankali tattalin arzikin duniya zai wa'annan ko suna cewa sai a yi hankali najeriya za a hadu da me saboda me man fetur ya sauka tattalin arziki ya to ka gani a ta tada hankalin mutane dai a kasa zama lafiya to shi kenan sai me za a yi tashin za a yi tattalauci za a zo kaza kaza kaza kaza bar wannan ya je sace bar wannan ya kwace bar wannan ya tattara eh to ya za a zauna lafiya ai ba zaman lafiyan ake so ba dama man fetur kai kasan ana yi ne dan abin da kake shi kake sama kana su ne suke Allah ya kiyaye babu fi tasbihi inda naumi babin da yazo na tasbih wannan ka je ka karanta da matanka da ƴaƴanka kowa ana yi da iko Allah komai zai gama ka shiga lafiya ka fita lafiya insha Allah babin da yazo na tasbihi a lokacin bacci قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام ابن حوشب قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال يجي عن كربونك سيدنا علي الله يكرم سيدنا يجي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة manzo Allah ya zo mana har sai da ya aje kafarsa tsakanina da Fatima Fatima na nan ina nan manzo Allah ya aje kafarsa tsakanin mu fa'allamana ma naqulu idza akhadna madaji'ana fa'allamana ya sanar da mu ya ilmantar da mu ya karantar da mu abinda zamu faɗa in in muka je in muka je zamu kwanta ko muka kwanta me yace mu karanta salasan wa salasina tasbihatan سبحان الله سو تلاتين دقو وثلاثا وثلاثين تحميدة والحمد لله تلاتين دقو وأربعا وثلاثين تكبيرة الله أكبر الله أكبر سو تلاتين دهدو أبن دي تيسو فأكير جيكما وانا مسألة تنا لقصة وانا يا تكيتاني بكاو قصة با abin da ya faru shine nana Fatima ita ce tunda aka yi duniya har ana da kasaban da ita da ƴan uwanta babu wata ƴa da take alfahari da ubanta sama da nana Fatima an fahimta kamar yadda nana Aisha babu ƴa da take alfahari da mijinta kamanta nana Fatima za ta yi alfahari da mijinta gaban Aisha nana Aisha za ta yi alfahari da ubanta gaban nana Fatima haka Allah ya ga dama to amma nana Fatima din ita ce take ta dafa wannan a wanke wannan a yi nika ayyuka suka yi mata yawa sai mijinta ya tausaya mata ya ce ki je wajen manzo Allah mahaifinki an kawo bayi cikin madina ya baki wacce za ta zo ta tana taya ki aiki a lokacin ba bayi ba ko ɗaya a madina aka ce wa za ta je ta taya na fatima aiki sai me ina da yawa sai ayi kura a mako mana kowa yana so kenan to sai ta tashi ta je gida manzo Allah ya zo suka gaisa lafiya ya ce a'a sai ta kasa fada ta ce a'a na zo gaisuwa ne kawai to sauka lafiya sai ta je gida sai na da ya ce aka ce na kasa fada ya ce gobe ki je ki karfin hali ki fada ta sake komawa lafiya ya ce ayyuka ne suka yi mata yawa tana son a bata wacce za ta taimaka mata wajen aiki aiki haka wanke-wanke ɗan nika haka sai saboda aikin ya rage sai ce abinda kike so kenan ta ce e ceto ba za ki so na baki abinda ya fi wannan ba ta ce ina so manzo Allah ce ga abinda ta ce tana so mai girki daban motar kai yara makaranta daban wata wurin mai wanki daban mai guga daban abinci mai dafawa daban mai kawa duk abu duk da shi manzo Allah ce ba za ki so na baki abinda ya fi wannan ba a sha akwai abinda ya fi wannan tunda ya ji abinda ake so ashe akwai abin da yafi wannan kenan ko to manzo Allah kuma zai zaban mata abin da yafi ne ba abin da aka fi ba sai ta ce tana so sai ce to je ki gida ina tafi sai ta je gida sai na le ce ya aka yi ce na je na fada abba ya ce yana tafi yana zuwa ai ba dama ne yau abba zai zo zai kaza kaza kaza sai da ya tambaye ba na son abin da yafi wannan suka zauna suna jira kaza kaza in kana kada mu da abu ya kake yi zuwa can suka ji motsin manzon Allah in manzon Allah ya alkawari baya tayarwa sai gashi ya zo shine take nuna wannan abin sai ya zauna tsakanin su sai nuna musu wannan addu'a mai albarka yace ku tabku fade ki fade shi duk sa'an da zaki kwanta yafi abin da kika zo nema din an fahimta saboda abin da kika zo nema din zai hutashe jikinki ne ba zaki wahala ba to ruhin ki fa zuciyar ki kuma fa me abincin me abincin zuciyar shine wannan tasbihi sayyidina ali yace tunda yaji wannan bai taba fashi ba aka ce har lailatul lailatul sifin kowa ya san lailatul sifin ko yakin da aka yi na sifin yace har wannan daren ban manta ba sai da nayi wannan addu'ar tukunna kwanta ka nuna wa matarka ta yi ka nuna ma 'ya'yanka su yi wallahi damuwa da bakin talauci da ake ake wahala da shi din nan ba insha Allah ba za ku ganshi ba a gidanku sai komai yayi sauki to she saura in za a kwanta za a yi ko sai an kwanta eh to wani yana kwantawa yana kwanciya sai bacci ya dauke shi to ya zai eh in bacci ya ɗauke shi lokacin da ya farka mazu Allah ce man taraka salat man nasiya salata aw rama anha fa waqtuha ba haka bane ba yana farka da sai ya abin shi abinda ake so dai kar ka kwanta gari yayi baka faɗi wannan ba garin ka faɗa matar ka na faɗa yayin ka kowa na faɗa a inda yake insha Allah sai an ga albarka a cikin gidan saboda manzon Allah ne faɗa mawa kuma yarsa qala aliyun fama taraktuha ba'du fa qala lahu rajulun wala laylata siffin qala wala laylata siffin باب ما يقول إذا انتبه من نومه ba babin da ya zo na in mutum ya farka daga bacci mai zai faɗa قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك ابن أمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال yace manzo Allah kasance in ya farka daga bacci sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur addu'an da manzo Allah ke yi duk abin da ya fito wajen manzo Allah ba za ka samu wahala ba a ciki babu wahala sai dai albarka komin kankantar sai ga albarka ke ciki ba yawa ba saboda me daga manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي أو حزامي الحزامي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أمير بن هانئ العنسي قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال إتي حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي سيدنا عبادة بن الصامت الله يكرم سيدايتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي من تعار من الليل فقال ta'arra min al-layli idan ta ba wanda ya tashi daga bacci yayi mika ya share bacci a idonsa to ba wannan ake nufin mika ko share bacci ba a'a kana cikin bacci sai ka farka cikin dare fa qala sai ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ إن يتاش يا الولاء ثم صلى تقبلت صلاته wannan tarbiyya kenan fa tarbiyyar da aka rasa bature ya zo ya raba mutane da wa'annan ya cusa ma mutane abin da yake so mutum ya kai shekara 60-70 duk abin da yake kullum karanta boko ya tashi cikin dare karanta littafin ba duk karatun da zai awa biyu awa uku ba sallallahu alaihi wasallam ka ba subhanahu wa ta'ala ba radiyallahu ba komai sai karatun turawa sai zuciyar ta ke kashe kokolwan ta lalace to shine sai ga an zo ana jagoranci akan shirme babu ma yaqulu idza asbaha babin da ya zo in mutum ya waye gari me zai ce me zai fada wata addu'a zai yi hala akhbarana muhammad bin yusuf an sufiyana an salamata bin kuhailin an abdullahi bin abdurrahman ibn abza an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya waye gari qala sai ce asbahana ala fitratil islami وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما abin da manzo Allah yake faɗa kenan manzo Allah yana da su da yawa da yake faɗa sai ka ɗauki wanda za ka iya kana faɗa insha Allah sai ka gama mamaki a cikin rayuwar duniyar nan qala akhbarana sa'id ibn amir an shu'ba an ya'la bin ata'in an amr bin asim an abi hurairah qala قال أبو بكر سيدنا أبو بكر يتي يا رسول الله يا مزوع الله صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت يا مزوع الله كفدا من كأم كفدا من وانا أبن زي فدا زم فدا نواي غري كو دا يبدام دا سافي كو دا يما قال سي مزوع الله يتي قل كتي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك إن كنت كفدا إن كواي غري كفدا إن كما كيم دا يم كفدا an fahimta wa'annan su ne fa abubuwan da za su tsiratar da kai fa ba wani abin da za a je a kirkiro ko a zo a hada a rikita lissafi ko mai yaki tafiya ba waɗannan daga manzon Allah ne kai tsaye sallallahu alaihi wasallama babu ma ya kulu iza labisa sauban jadidan babin da ya zo na mutu ya saka sabuwar riga to me zai faɗa قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزو الله صلى الله عليه وسلم يأتي من لبس ثوبا فقال دون دي سكري قاسيتي الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه شيء إيه أدئب كينا amma ba addu'ar ne kallo ba ina ta fito ina ta fito shi kenan shi ne ita ke ɗauki da sinadarin da za ta sa a samu wannan banda banzu Allah ba wanda zai faɗa ma wannan kalmar tana da sinadari tana da fawon da za ta ɗaukaka darajar ka a'a sai dai hayaniya kawai babu ma ya kulu iza da halal masjida wa iza kharaja babin da ya zo na in mutum zai shiga masallaci mai zai fada in zai fita in ya fita mai zai fada قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال الربيع عن عبد الملك بن سعيد عن أبي همير أو أبي أسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إذا إذا دخل دخل فعل ماض ولكنه مسبوق بإذا إن ينكو زي شيغا مسلاتي فليقل يتي اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك باب ما يقول إذا دخل السوق wannan hadisi mun karanta cikin duk karatu da suka wuce aka ce akwai rauni a cikin sanadin amma malamai suna suna aiki da shi qala akhbarana yazid ibn harun qala anba'ana azharu ibn sinan an muhammad ibn wasi' qala yace qadimtu makkah falaqitu biha akhi salim ibn abdullah fahaddathani an abihi an jaddihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال أكوي بمجي سكاني إذا دخل السوق ده من دخل السوق إذا أراد أن يدخل من دخل وند يشغى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له كتب الله له ألف ألف حسنة مليون كيلونكو ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف ألف درجة صلى الله عليه وسلم قال يتي فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت da na zo kurasana sai na haɗu da kutai babban musulmi sai na ce inni a taituka bi hadiyyati na kawo maka wata kyauta mai girma fahaddasuhu sai na bashi wannan labari shi kuma ba dan ba mai zuwa kasuwa bane ba dan kasuwa bane fa kana yarkabu fi mawkibihi fa yati suqa fa yaqumu fa yaqulu ha thumma yarji'u ba mai shiga kasuwa bane ba dan kasuwa bane amma saboda ga abin da aka ce manzo Allah ya fada sai ya abar hawarsa sai ya je cikin kasuwa ya fadi wannan addu'ar sai ya dawo gida saboda me saboda ya samu albarkar abin da aka ce manzo Allah ya ce babu tasammau bismi wala taktanu wala taktanu bi kunyati ku sa suna za ku za ka yi samu danka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad Mahmud amma karka sa sunan kuma da alkunya a rasa da kake mai kake nufi an fahimta قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منزوع الله صلى الله عليه وسلم يأتي تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي kada ku ɗau alkunyata za ku sa suna ka sa ma ɗanka muhammad ahmad mahmud za ka yi sa wannan amma ka sa mishi muhammadu abu kaza kaza kaza kar ka sa alkunya babun fi husnil asma'i babin da yazo na suran naki masu suna mai kyau sunan naki masu kyau قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود ابن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum tud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum yace ranar lahira za a kira ku ne da sunan nake ku da sunan iyayenku shi yasa ku kyautata sunan nake ku ka sa ma danka suna mai kyau yarka suna mai kyau haka babu ma yustahabbu min al-asma'i asma'i babin da yazo na sunan nakin da yustahabbu aka fi so ake so قال أخبرنا محمد بن كثير قال أنبانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي أحب الأسماء إلى الله سونا لكن دا الله يفسو سوني عبد الله وعبد الرحمن ما تعبد به سونا لكن الله عبد الله عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الفتاح عبد العزيز عبد الله باب ما يكره من الأسماء babin da ya zo na sunan nakin da ba a fiye son su ba ba haramun ba ne fa an fahimta saboda wata matsala da su larabawa lokacin suke maguzanci suke yi shine ba a son su saka wannan sunan saboda wannan tasirin da suke tafa'ul da tasha'ul ba wai sunan ya haramta ba ne an fahimta قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا معتمر عن عن الركين عن أبيه عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى أرقاؤنا أربعة أسماء نيتي مزال الله هنا باي مسكا مسونا نكي قداه أفله ونافع ورباه ونجاه وأن السونا نكي نما سكيو أما ما لا ربا سنة التفاؤل التشاؤم أم فهمت to kada a yi ta sha'umanci ya zo ya shafi adi ya shafe su ya bata musu rai ko ya shafi adi sai manzo Allah ce to kar ku saka me yasa aflahu suna mumuna suna ne mai kyau ko mara kyau suna ce suna mai kyau kenan ko to sai manzo Allah ce kar ka sa aflahu saboda me in aka zo ba aflahu gida aka ce aflahu na nan suka ce baya nan nafi'u na nan suka ce baya nan rabahu na nan suka ce baya nan na jahu da nan sai ka ce baya nan to suna ta shaƙumanci tun ka ce baya nan to kuma baya nan ke to sab eh daya biyu uku hudu guda biyar ke na wajen uku maimakon na jihar sai aka sa ya sa'ar ko? wanda zafi riwaya ce sa'ar badal da jihar a wata riwaya ya sa'ar ne maimakon najah babun fi taghyiril asma babin da yazo na canza suna قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أم عاصم كان يقال لها عاسية أم عاصم دانا تريت آسيا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة زي ما زال الله تيوسو منك جميلة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان اسم زينب برة زينب ده سنة برة برة أي أكوي تزكية كينوكو فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب شي مزالة شي سنة زينب ده يوم إيه باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان باب da yazo nan an hana ka ce ma sha Allah wa sha fulan to ya zaka fada gashi kuma ya hadu ya zaka yi sai ka ce ma sha Allah thumma sha al-atfu bi thumma litartib wa tarahi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك بن أمير عن ربيعي بن, عن ربيعي بن حراش عن الطفيل أخي عائشة قال قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين وانا متنشجم كافر يفرع مسلمي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ce ma dalla mutanen kirki ne ku ba don kuna cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammadin ba ce ma sha Allah wa sha'a Muhammadin fasami annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah sai ji wannan magana sai ce la taqulu ma sha Allah wa sha'a Muhammad walakin qulu ma sha Allah thumma sha'a Muhammad ma'ana thumma sha'a Muhammad in ma aka ce ma sha summa tiɗi tartibi wa tarahi mashi'ar manzon Allah tana zuwa ne bayan mashi'ar Allah an fahimta to irin wannan shine ake bi ana gyaggyara abubuwa akwai baiti da ake karanta duk duniya hanyar ma khuliqta mubarra'an min kulli aibin khuliqta mubarra'an min kulli aibin wannan magana ai babu komai a ciki ka annaka kad khuliqta kama tasha'u كأنك قد خلقت كما تشاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلق كما يشاء أو كما يشاء الله كما يشاء الله هو أعلم باب لا يقال للعنب الكرم وما ذاتي ما نوننا عنب الكرم با saboda alkarmu na karamci ne karamci kuma shi musulmi za a ambata da wannan قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد هو بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لحائط الإنب الكرم كان كفر آمقونا إنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم أي كرمتي من مسلمي كنا شيني كريمي شيني لجينا كرمتي باب في المزاهي babin da ya zo na barkwanci قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبيد عن أنس قال كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يارو شيكي جم مات يا لما الله صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله يا أنجشا رويدا سوقك بالقوارير يا أنجشا رويدا أهنكلي yadda ka san za ka yi tattalin alkawarin karura in mutum kana tafiya da kwalabe da abubuwa masu iya kake yi a hankali annatsi kake kar sai babun fillazi ya kazibu li yudrika bihi alqawm babin da yazo na mutum yayi ƙarya dan mutane su yi dariya to me ke ina wannan ya halatta ko bai halatta ba qala akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana baz ibn hakim an abihi an jaddihi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتوا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له wani kenan ko wanda zai yake magana ya yi ƙarya don mutane su yi dariya aka ce ba shi da kyau zai sha azabar Allah Allah ya kiyaye babun fi shi'ri to wannan babin da kamata ya a tsallake shi kawai to amma za a karanta shi a gurguje a tafi saboda matsalolin da ke ciki manyan malamai sun ka kawo a cikin littattafai ibn huzaima al'ajuri fi shari'a al-hakim al-bai hakifi asma'a wa sifat matsala ce da ta shafi asma'a wa sifat to kuma ana sun haddithun nasa bima bi ala qadri uqulihim aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu magana ce an ji an ga Allah kan al'arshi ga kafan al'arshi wa'annan matsaloli ba a shiga ciki sai ga waɗanda suka san me ake nufi ko ko da yake asma wa sifat alhamdulillah na yi littafin adillatul asbat asma wa sifat 1974-75 adillatul asbat fi tauhidil asma wa sifat da dilalatu tauhidin rububiyya ala tauhidil uluhiyya da kalimatu taqwa la ilaha illallah muhammadun rasulullah aka saya kan la ilaha sura muhammadun rasulullah ba gama ba to haka da tafsir suratul fath tafsir suratul fath a lokacin ina sakandare ma ban shiga kulliya ba aka maka rubuta aka ce yadda ake yi da duk karshen shekara an gama jarrabawa shi a kawo mawazi kowa ka zabi abinda za ka je ka yi rubutu ka kawo a ba manyan malamai su karanta akwai wanda na yi wannan huzaifi limamin madina lokaci yana jami'ar islamiyya shi ya karanta tafsir suratul fatih da na yi alhamdulillah sai aka ba sheikh abubakar jabir jaza'iri a lokacin na sakandare suna kulliya ya karanta ya karanta sai ji da littafi man huwa ahmad muhammad ibrahim al-ghani ɗaliban afirka duk sai suna ta murna ai shehu jaza'iri ya ce kaza shehu jaza'iri ya ce kaza shehu jaza'iri ya ce kaza to wata rana makar bosu ya motoci sun tafi na zo wajen saniyatul wada'i ina tsaye ina jiran mota sai gashi ya zo zai shige shi tsaya ya dauke ni man anta akram man anta kaza kaza ana ce ana ahmad muhammad ibrahim al-ghani zai ce anta ahmad muhammad ibrahim shikenan yayi murna yayi murna yayi murna yace haza yasluhu an yati li darrisa ma'ana fil kulliya abin da ya fada ke tafsir suratul fatih lokacin akwai dama ba ga littafai ga malamai ba me ba hayaniya yanzu hayaniya ta yi yawa hayaniya ta yi yawa باب في الشعر باب في الشعر قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال يتي صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي, أبي الصدق في بيتين من شعره فقال رجل وثور تات رجل يمينه والنصر للأخرى وليث مرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال قائل تعبى فما تطلع لنا في رسلها إلا مؤذبة وإلا تجلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قالوا هذا حديث ضعيف شكرا magana maganganu ne suna da yawa cikin sharhi kawo da yawa to maganganun ba lalle ne a karanta su za a shiga cikin matsaloli da hayaniya cikin al-asma' wa sifat sifofi ne in mutum bai gane ba sai ya shiga aqidar mushabbiha sai ya shiga aqidar kaza da kaza to kana zaune lafiya ka zauna lafiya babu fi anna min ash-shi'ri hikma it babu da zai ce a cikin waka akwai hikima qala akhbarana abu asim an ibn jurayj an ziyad huwa ibn sa'd qala akhbarani ibn shihab qala akhbarahu an abi bakr bin abd الرحمن ibn hisham an marwan bin al-hakam an abd الرحمن bin al-aswad ibn abd yaghuz an ubay bin kab an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mina shi'ir hikima ya ce ai akwai hikima cikin waka kuma wannan haka ne ko? babu ya ce wani babi la'an yamtali a jaufu a hadikum wai mutum ya cika jini ko sokami a cikinsa ya fi masa idaji ya shagala da wake-wake قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حزنا عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو دما خير له من أن يمتلئ شعرا هذا آخر أبواب الاستئذان فإلى كتاب الرقاب بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب الرقاب رقاب أبو الناس كساس sanyi zuciya rushin zuciya mana mutum ya takaita neman duniya kada ya kwallafa rai kaza ya zamana ya shagala da duniya ya manta da lahira to shine ake kawo abubuwan da ya kamata ka yi to sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali ka dan dauki wanda zaka iya sai yasa aka ce ka dan dauki wanda zaka iya don yanzu kowa yayi nesa cikin abin da yake dawowa bayan yana da wahala sai sa a hankalin ka ɗauki wanda zaka iya kana kamantawa sai Allah ya buɗa maka wanda baka iya ba Allah ya baka ikon iyawa eh babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke son shi da alkhairi ba mulki zai bashi ba ba dukiya kudi zai bashi ba ba tare da cewa mulki da ilimi da kudin duk sifofi ne alghina wadata sifa ce ta Allah madaukakin sarki mulki sifa ce ta Allah madaukakin sarki ilimi sifa ce ta Allah madaukakin sarki in Allah ya baka ya girmama ka kenan saura kai ka cika sauran girman ka yi aikin da Allah ke so amma in ka take to kuma Allah ya girmama ka ka kaskantar da kanka kenan alaysa kazalik من يريد الله قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi yana fahimtar da shi addini ne an fahimta babu ma ja'a fi sihhati wal farag babin da zo na lafiya da dama kana da daman yin abu kuma kana da lafiya to ya za ka yi قال أخبرنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله هو ابن سعيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزوع الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس yace tabbas lafiya da dama ni'imomi ne daga Allah cikin ni'imomin Allah amma maghbunun fihima kathirun minan nas mutane da yawa suna hasaran wannan abubuwa guda al-ghabn kamun ga kenan ka bada da yawa ka karbi kadan wa man yabi ajilan minhu bi ajilihi yabillahu al-ghabn fi bai'in wa fi salam in ka saya abu ka ba da yawa ka karbi kadan ai ka mutum yayi hasara kenan ko yace waɗannan ni'imomi guda biyu mutane ba su la'akari da su kana da lafiya ka ki tashi ka je ka nemi ilimi ko kai sana'a ko kai abubuwan sai rashin lafiya ya zo sai kai ta nadamar da ba ta karewa ko kana da daman yin abu kai sakaci haka yace walam ara fi uyubin nas aiban ka naqsil qadirina ala tamam kana da ikon yin abu sai kai sakaci ka ki sai daman ya zo ba dama kuma yanzu baka da yadda za ka yi daman ta wuce an kaza ai kaza ai kaza to kuma ya kenan za a yi shine ce mutane da yawa mafi yawancin mutane suna hasaran waɗannan ni'imomi guda biyu babun fi hifdis sam'i babin da yazo na mutum ya kiyaye majiyansa ko qala akhbarana amr ibn aun qala anba'ana khalid yani ibn abdullah an khalid al-hazza an ikrima an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istama'a ila hadith qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuka duk wanda ya shaurari ya kasa kunne yana jin magana mutane da ba sa so sai an zuba dalma narkakken dalma a cikin kunnensa ranar lafiya Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى والآخرة عليك kada ka bibi kallo ya bullo shi ka kawo da kanka amma ka kura ido kana kallo to farkon ai ya girshe ka ne ba ka da laifi amma da biyu kana da laifi a kanka Allah ya kiyaye babun fi hifzil lisan babin da yazo na kiyaye harshe wannan harshe kuffa alayka haza yace ana mura azaba da sakinatka ummuka ya mu'az akwai abin da ke sa ana saka mutane cikin wuta sai wannan Allah ya kiyaye قال أخبرنا سيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى ابن عطاء قال سمعت عبد الله بن سفيان عن أبيه قال قلت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل في الإسلام لا أسأل عنه أحداً ka nuna ka sanar da ni wani aikin da zai a cikin musulunci bayan shi ba zan tambayi kowa wani abu ba ya wadatar da ni kala ittaqillaha thumma istaqim ittaqajibu ittaqillaha thumma istaqim wa'annan kalmomi ne guda biyu amma sun cika duniya kenan ittaqillaha ka ji tsoron Allah thumma istaqim sa'annan ka miki ba kwana qala qultu sa'annan nace thumma ayyu ayyu shay'in sa'annan kuma me qala fa ashara ila lisani sai ce wannan ka kiyaye wannan قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن إسماعيل ابن مجمع مجمع قال أخبرني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن معاذ عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم مرني بأمر أعتصم به كنونا من الأمر الذي ذكر قال قل ربي الله ثم استقم ka ce ubangiji na shi ne Allah sun mastaƙin sannan ka miki al'istikama haka aka ce ma manzo Allah ya ko to ba karamin aiki ba ne sai kana yi kana taka tsantsan amma ka saki makankaran kana shiga nan kana bukatar kaza ba za ka taɓa samun istikama ba Allah ya kiyaye qala qultu ya nabi Allah sai na ce kuma ya annabin Allah ma aktharu ma tahawwafu alayya menene kake fi jimin tsoro ne ya manzo Allah qala فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا يتي wannan shine abin da nake jin maka tsoro shike halakar da kowa قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك ابن مقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قيل يا رسول الله أكت يا من الله صلى الله عليه وسلم ayyul islami afdalu wani musulunci ne fi kala man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi duk wanda musulmai suka kubuta da harshen shi da hannunsa to shine musuluncin da yafi babun fi samti babin da yazo na shiru maimakon surutai da yawa ba shiru daban tsik daban ko ko duk ɗaya ne ya kamata ka koma kauye ka koyi hausa قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن عبد الله بن عقبة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وان ده شروع ده باقي شي يا سيره in kai magana sai ka fada halaka amma kai shiru baka fada ba balle ya zama laifi ba haka bane ba babun fil ghiba babin da yazo na giba قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له aka tambayi manzon Allah aka ce mal ghibatu ya manzon Allah mal ghiba mecece ghiba qala dhikru dhikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abinda baya so ka ambaci dan uwanka da abinda baya so ko da abin nan fa ba shi da kyau yake karka ambace shi da shi qila wa in kana fi akhi ma aqul ya manzo Allah ko da abin da na faɗan nan yana yi ne قال فإن كان فيه فقد اغتبته yana yi ne ya tare shi kai mishi giba wa in lam yakun fihi faqad bahattahu in kuma ba shi da shi tare da shi kai masa ƙarya ah ya aka yi da wahala ko eh da wahala ko me me me ya kawo wahalarsa saboda an saba ana yi ba mai tsawatawa ba mai tsawatawa kowa yi yake yi باب في الكذب قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن عبد الله يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أشر روايا روايا الكذب لا بارن كريا أفدونا أفدونا أفدونا ولا يسلوه الكذب جد, جد ولا حزل كريا باتنا كي كورا قسكك كي كورا واساك كي كو ولا يعيد الرجل له ثم لا يجوز له yace in ka ce ma yaro ka zan baka ko zan kawo maka yau sai ka ki bashi ko ki kawo masa kai karya inna sidqa yahdi ila albirr tabbas gaskiya na shiryarwa zuwa nagarta wa inna albirra yahdi ila aljanna nagarta kuma na shiryarwa zuwa aljanna wa inna alkadhiba yahdi ila alfujur ƙarya kuma yana shiryarwa zuwa fajirci wa inna alfujura yahdi ila an-nar fajirci kuma yana jagoranci zuwa wuta wa innahu yuqalu lis-sadiqi sadaqa wa barra ana cewa mai gaskiya yayi gaskiya kuma yayi nagarta wa yuqalu lil-kadhibi kazaba wa fajara sai a ce makaryaci kuma yayi ƙarya kuma yayi fajirci wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum yakan yi gaskiya a yau gaskiya gobe gaskiya shi a rubuta wajen Allah siddiq ni ba da addu'a ba ne fa da aiki addu'a da addinin musulunci ba ba addinin addu'a kadai ba da aiki da addu'a an fahimta wa yakzibi hatta yuktaba inda Allah kazzaba kuma yayi ƙarya yau yayi ƙarya gobe karshe shi a rubuta wajen Allah kazzab wannan makaryaci ne wa annahu qala hal unabbiukum mal adha in fada muku menene al adhu وإن الأضحى هي النميمة التي تفسد بين الناس الأضحى إتشي النميمة التي يكي بات سكان متاني باب في حفظ اليد باب اللي يزونا متي كاره النوسى قال أخبرنا أبو نعيم jikin kowa ya la'asar ko
sau da yawa wani lokacin idan ka yi sallama da gida za ka fita ne gida ya gida zai tafi ɗayansa sukan ce a siyo mana jirgi ko a shiga mota kuma sai ka amsa masa dan me ka amsa masa ka bashi babba ka bashi mummunan tarbiyya ke kawai wata ratso da yawa in za ka fita gida yaro zai ce ba ba a sau mana jirgi ba ba a sau mana kaza sai ka ce mishi to zan sau muku aka ce dan me ka fada mishi wai don a kwantar da hankalin yaron قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي المسلم cikakken musulmi man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka suka kubuta daga harshensa da hannunsa ba zai musu karya ba ba zai zage su ba ba zai musu kage ba ba zai dora hannun shi akan dukiyarsu ba ba zai ci amanarsu ba ba zai musu shine man salimal muslimuna min lisani wa yadi babun fi akli tsayi fi akli tsayyibi babin da yazo na cin halal ai lokacin da kuka fahimci sunna ita ce gemu daga jerin wando ai sunna ta fi komai sauki haka sun an yadda ake yada sunnan ke in kamar gemu kadage wando kai kadai ne dan aljanna ahli mu ne ahli sunna mu ne ahli sunna kana karya kana cin amana kana yaudara kana kaza kana kaza kana kaza baka san kana bata sunan sunna ba kenan shekaru 28 kenan da muka fara tun daga Buhari me ake karantarwa sunna kun taba ji mace mu ahli sunna mu sunna sunna a aikace ake yi ba wai dangantaka ba da aka zo siyasa ta zo shikenan mu ne ahli sunna mu ahli sunna duk mai siyasa mai neman azabe shi ba jama'a yake so ba a to shikenan da lokaci ya kai sai a je a nemi kowa a bashi abin da za bashi karshe kuma a ji kunya Allah ya kiyaye قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الفضيل ابن مرزوق قال حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزوق الله صلى الله عليه وسلم يتي يا أيها الناس يا كوتار متاني جماعة إن الله طيب إن الله إن حرف توكيد ونصب الله طيب ولا يقبل إلا الطيب أم فهمت؟ لا يكرم شيء أبن ديك ميكم صرك كي صبتتشي wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzannai sai aka ce mai qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ayyuhar rusulu ya ku manzannai kulu min at-tayyibati ku ci daga tsarka ka tsabta ta halal wa'amalu salihan ku yi aiki nagari inni bitta'kid bittawkid kenan ko bima ta'maluna alim ina sane da abin da kuke aikatawa duka abin da ya fada manzannai kenan to sai kuma yace ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kulu min tayyibati ma razaqnakum cikin tsarkaka daga abin da muka azurta ku washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'buduna in shi kuke bautata ba qala thumma zakara ar-rajula aka ambaci mutum yutilu safara mutum ne matafi yayi doguwar tafiya ash'asa birgashinan ash'asa akbara gashinan duk alamomin tafiya ta tabbata a jikin shiga biringi zai gashi su haka da kura da alaman matafiyi ne ya muddu ya daihi ila sama'i tafiya ta zama tafiyar ibada ai tana cikin sharaɗi na karban addu'a sa'an nan kuma ga alaman ga alaman zuhud tare da shi sa'an nan kuma ya daga hannu yana ta ya rabbi ya rab ya rabbi ya rab yana kai matuka a cikin roƙon Allah mai sarki to waɗannan duk sharuɗin na tafiya ibada da alaman zuhudun da daga hannu yana ta ya rabbi ya rabbi yana roƙon Allah ɗin sai aka samu cikas abin da ya hana a karbi wannan addu'a wa mat'amuhu haramun abincin shi haramun ne wa malbasuhu haramun tufarsa da kudin haramun aka saya wa mashrabuhu haramun abin da ke sha haramun ne wa guzziya bil harami fa anna yustajabu lahu ta kaka za a karbi addu'arsa atib maksabak tustajab da'watuk haka manzo Allah ce atib maksabak tustajab da'watuk alaysa kadhalik to babu ma yakfi min ad-dunya babin da yazo na bayanin abin da zai wadace ka a cikin duniyar nan ka zauna lafiya ka samu daman yin ibada شيرين قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن نور جريري هو جريري جريري عن بريرة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب ɗayanku abinda zai ishe shi ya rayuwar duniya je hadu da Allah lafiya khadimi da zai taimishi aiki yana aikin shi na taimaka mishi wa markabun da abin hawa abin hawa kuma na farawa ne daga takalmi keke babur mota jirgin sama ba abin hawa ba je ba farko me takalmi shi ne farko abin hawa ba haka ba ne ba haka manzo Allah aksiru minni alaikum fa innaha matayakum babun fi zahabi salihina babin da yazo lokaci zai zo bayan Allah na gari suna ta tafiya suna ta tafiya waɗanda za su su maye musu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan a'adana Allahu min zalik zahabi salihina mutane na kwarai na gari suna tafiya wannan ya tafi wannan ya tafi duk sa'an da mutumin kirki ko babban malami ko wane ne ya tafi wanda zai zo ba shi da wannan kirki ba shi da wannan tarbiyyar duniya ce gaban shi ko zai iya zama kan kujerar amma ba ɗaya suke ba da farko قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانا عن بيان هو ابن بشر الأحمسي عن قيس عن عن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم إيش يذهب الصالحون أسلافا bayan Allah na gari za su yi tafiya suna bin juna wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi wa yabka husalatan ka husalati sha'ir husalatan mana hatsi da yake ya lalace ya rubi ya lalace abinda zai zo kenan ko dissa ko lalataccen abu na kwarai za su tafi wanda za su zo bayan su sai gaban da duniya ba abin da ke gaban su ba su damu da Allah ba su damu da ibada ba kuma dole shi su za su gaje su to sai al'amari ya zama yadda kuke gani ko eh yanda ake gani ko shekaru nawa da suka wuce in ka shiga kasuwar kurfi duk wanda tijo babban mutum yana sai da koli yana da allura yana sai da ba abin da ya mishi zafi lokaci ya kai je gida a yi magarwa akan abinci a ce a shiga a kwanta a ciki za shi hajji zai aurar da 'ya'yansa zai komai da komai hayya mutu ba haka bane ba in ka zo ka yi ciniki ka manta da kudinka wajen shi in za ka sati za ka dawo za ka zo ka tarar da shi ba zai taba ba in kuma ciniki aka yi zamiya ko kukur zai ce a wancan ciniki da aka yi ka za ka zaga wai kudinka ba haka ke ba to sai allah ya sa albarka a cikin dukiya wannan cinikin da ka raina da shi yanzu kai ba zai shekara ciki fa ya je haji kowa ya kai matan shi haji matanka ko nawa ne sunanta hajiya ƴaƴanka mata ma sunan su hajiya ba haka bane ba cikin wannan kuɗi saboda ana nema ne da wahala da aiki da sana'a ana yi ana addu'a in an tashi da safe ayi sallah Allah ka bude Allah ka kawo Allah ka kawo an fahimta saboda sana'a ita tana kara imani da kasuwanci da sana'a da menene amma wannan tsari na albashi yana rage imani ne kai da kanka ka san ba ko kai addu'a ba abin da za ka kara ba albashin ka naira kaza kuma ka ce Allah ya za za a kara maka ne sai dai Allah ya sa ma albarka in ya ga dama ko to sai wayannan mutane suka tafi sai aka zo yayin dukiyar gwamnati wacce take da dadin ci take da dadin ake saboda mai aka wahala aka yi ba wahala aka ba ɗaya bauta aka yi shikenan sai komai kuma ya zo ya rikice ma kowa ba wanda ke zaune lafiya ba wanda ke da kwanciyar hankali ba wanda ke da lafiya ma a cikin jikin shi ba wanda zuciyarsa ke zaune lafiya ya kace kwarai ko ka gwada ka gani ne ka ta zama kansula ne babun ɗau yan siyasa wai kar a ci gaba da karatu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم